الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan a safiya ta alhamis a yau muna nawa bauta biyu ga watan goma shekara ta 2025 miladiya wanda yake daidai da goma ga watan rabi'u thani hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama tana da shekara 1447 a wannan masallaci mai albarka na masjidu uthman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu da ke nan unguwar rulwanu kwatas a nan cikin garin bauchi inda muka saba haduwa domin gabatar da darasi a cikin littafin zahiratu ba'fil iman na babban malami fadilatu sheikh a muhammad salihul munajjid allah madaukakin sarki mishi rahama a darasinmu na yau za mu yi kamar aron lokaci ne domin a munasabobi da muke gani na abubuwa da yawa da suke wakana wadda sanadiyar haka mafiya yawan darussan da muke gabatarwa muka ɗage su domin tunatar da hankalin 'yan uwa da kuma jan hankalin jama'a akan abin da ya shafi hakikalin addinin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma mafiya yawa zargin da ake ma ahlus sunna na ƙarya akan cewa ahlus sunna ba sa kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma bil haqiqa waɗanda suka fi kowa zargin ahlus sunna cewa ba sa kaunar annabi to rashin kaunar annabi da rashin mutunta annabi sallallahu alaihi wasallama ta fi fitowa daga wajensu su a karan kansu da kuma littattafan malamansu a bisa ga wannan darasin da muke gabatarwa na kalmish take da a taɓargazan tijjani da inyasi a haƙƙin allah subhanahu wa ta'ala da janabin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a haƙiƙanin gaskiya kusan ka iya cewa waɗannan mutane guda biyu da na ambata su a wannan al'umma dai al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wahala ka samu waɗanda suka soki Allah suka soki annabi irin waɗannan mutane biyu Tijjani da Inyas hasali ma wallahi billahi wasu daga cikin kafirce kafircen su wallahi ko fir'auna bai irin sa ba wasu daga cikin abin da suka tafi akai na kafirci kuma suka kira mutane akai wallahi fir'auna ma bai fir'auna ma bai tafi akan irin wannan ba misali mafi girma wadda na karanta shi a wani guba so nake na maimaita shi yanzu ba amma ina so mu ɗauko shi bil munasaba shine maganan da Inyas yayi a cikin littafin tafsirin Safir Riyadu Tafsir idan ka duba tafsirin suratul Tahrim wajen faɗin Allah ta'ala wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha da Allah ya ce ka ba su labarin ka buga misalin na na Maryam wacce ta tsare al'aurarta ta kame mutuncinta ya aka yi ta samu ɗa Allah ya ce fana fafna fihi min ruhina mu ne muka yi mata busa a cikin mahaifanta daga ruhinmu karkashin tafsirin wannan ayar inyas a cikin littafin safiri ya tafsir sai ya ce annabi sallallahu alaihi salama shine hakikanin baban annabi isa ya ce fa isa abuhu hakikatan huwa muhammadu sallallahu alaihi salama ya ce wato annabi isa babansa na hakika shine annabi muhammadu sallallahu alaihi salama kaga yanzu misali idan a na zo na ce wane babanka ne yana iya yiwuwa ya zama babanka ne saboda wasu dalilai ko wan babanka ne shi ko kanin babanka ko abokin babanka ko ya maka wani abu na ubantaka ya maka wani abun da ko mahaifinka iyaka amma na ce wane shine babanka na hakika ina nufin ba shine ya haife ka shine mahaifinka to kaga anan Inyas da yayi magana sai ce sai dai mu abinda muka saba a al'adarmu shine mun saba cewa at-tazwiju yasbiqul walad yace mun saba mu al'adar mu cewa sai an yi aure kafin ake haihuwa yace walakin hadhal walad wulida qabla an yatazawwaja abuhu bi ummihi yace sai dai shi wannan dan annabi Isa kenan an haife shi ne gabanin babansa ya auri mamansa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga yanzu akwai a nan wajen akwai abubuwa guda hudu da inyas ne wanda dukansu kafirci na farko shine ya karyata Allah Allah ya ce munanan Maryam ta tsare al'aurata shi kuma inyas ya ce a'a na biyu shine ya tuhumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da cewa ya haihu da wata mata kafin ya aure ta duk wanda aka ce ya haihu da mata kafin ya aure ta me ake tuhumansa da shi zina na uku shine ya shegentar da annabi isa duk wanda aka ce an haife shi gabanin babansa da mamansa sai aure ka ai shege ne saboda haka ya shegentar da annabi isa sannan na hudu ita na na maryam din ya tuhume ta da zina bayan kuma Allah ya ce ta tsare al'aurarta kaga waɗannan abu guda hudun da in ya sayi dukansu kafirci ne duka kafirci ne kuma mafi girman suka ne akan haƙƙin Allah da janabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai yi kururuwan ga wani makiyin manzon Allah ga wani wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam to ya fara da wannan zindikin in ya shine na farko ba wani wanda ya yi wa manzon Allah irin wannan cin mutuncin da in ya sai duk tsiyan da fir'auna yayi da duk abin da fir'auna yayi bai tumi annabi Isa da zina ba bai tumi annabi Musa da zina ba duk abin da fir'auna ya ma annabi Musa da kagen da ya masa da sharrin da ya masa da zage-zagen da ya yi duka ba inda ya taba tuhumansa da wannan lalata saboda abu ne mai girma a tuhume ka da zina abu ne mai girma abu ne mai muni amma kaga in yasu ya tuhumi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da wannan mummuna abu kaga sannan yana faɗin cewa inna masuratu suratu mura'atin wa hiya fil haqiqati rajulun min ar-rijal yace wai mahaifiyar annabi Isa as-suratu suratu mura'atin suranta ne yayi kama da suran mace amma wa hiya fil haqiqatu fil haqiqati rajulun min ar-rijal amma a haƙiƙanin gaskiya ita ɗin namiji ne a suranta mace ce ita amma a haƙiƙani ita namijin to ka ganin abu biyu yayi na farko yayi ƙarya tambaya ita ce ya aka yi namiji yake haihuwa kai na ka taba ganin namiji ya haihu na biyu kuma shine tunda ya tuhumi annabi sallallahu alaihi wasallama subhanallah da zina da maryam sai kuma yace ita na na maryam din mace ce kaga yayi tuhume shi da abu mafi girma wanda ya wuce zina shine namiji ya saji da namiji shine luwaɗi. kaga tuhumar da in ya sayi manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ya zarge shi da luwadi la haula wala quwwata illa billah kaga irin waɗannan maganganun in ba din ma bil munasaba na haska wa mutane su fahimci abu ba ba za ka hakaito su ba ba za ka karanto su ba eh ba za ka karanto su ba illa iyaka wajibi ne a yi ma mutane bayani kuma duka waɗannan abubuwan da muke faɗi gaba ɗaya duka suna cikin littafai wannan gashi na ba da reference yana cikin firiya da tafsir juz'i na shida shafi na 184 a cikin ya sayi wannan magana abin da ya sa na fara da wannan shine ina ganin duk wanda ya zama wannan shine shehinsa shine jagoransa to bai kamata ya ce a duniya akwai wanda ya taɓa sukan manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam din ba wanda ya soki annabi irin sukan da wannan yayi babu sannan a inyas da tijjani suna tafiya akan wata batacciyar aƙida ita ce aƙidar cewa da Allah subhanahu wata'ala da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu ne ɗaya. cewa da Allah da annabi abu ne guda ɗaya wanda ba bambanci in ya sake cewa in kana so ka gane haka cewa da Allah da annabi abu guda ɗaya ne ba bambanci ya ce kamar ka tsaya ne a gaban madubi kaga dai na cikin kai ne na wajen ba kai ne ya ce to haka Allah da annabi suke ba bambanci yanzu ka kalli wannan glass ɗin window ai in ka tsaya a glass ɗin window za ka ga kanka kake hangowa in ka motsa za ka ga na cikin ya motsa ko in ka yi tsalle za ga na cikin ya yi tsalle saboda ishara ce zuwa ga cewa na cikin miron kai ne na wajen mafa shi ma kai ne to ya ce wannan shi ne bayanin cewa da Allah da annabi abu ne ɗaya wannan ita ce maganar inyas shi ne bayanin yadda za ka fahimci cewa da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu ne guda ɗaya wanda babu bambanci kaga kuma ayoyin ƙur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna tabbatar maka cewa da Allah da annabi ba abu ɗaya bane yanzu misali Allah bayi da ɗa ko amma manzan Allah fa yana da ‘ya'ya Allah ba shi da mata manzan Allah fa yana da mata idan ka jingina ma Allah mata ko ɗa ka zama kafiri saboda ka gare ta Qur'ani idan ka kore mata ko ƴaƴa ga barin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ma ka zama kafiri dan shi ma ka kore ka ka kare ta Qur'ani kamar yadda ayoyin Qur'ani suka kore ma Allah kasantuwar yana da ɗa da mata haka ayoyin Qur'ani suka tabbatar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana da mata da ƴaƴa Allah yana cewa badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahiba Allah ya ce ta yaya za a ce Allah na da ɗa bayan Allah nan bashi da mata kaga wannan ishara ce zuwa ga cewa Allah ya kore ma kansa abubuwan nan guda biyu bashi da ɗa ya aka yi bayi da ɗa ya ce saboda bayi da mata kaga ya tabbata Allah bayi da ɗa Allah bayi da mata duk wanda ya jingina ma Allah ɗa ko ya jingina ma Allah mata ya kafirta Allah kuma da ya zo magana akan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika kaga Allah ya ce ma Annabi ka fada ma matanka da kuma yayanka ishara ce zuwa ga cewa Allah na da da wato Annabi sallallahu alaihi wasallama na da da sannan kuma yana da mata Allah fa ba shi da yaya ba shi da mata Annabi kuma yana da yaya yana kuma da ni yana da mata duk wanda ka kare ka a ciki kaga nan kafirci ne sannan ya za a yi ka yadda cewa Allah da annabi ɗaya ne bayan Allah da kansa a ƙur'ani ya ɗaura ma annabi aure da wata mata ya ce falon ma ƙaba zaidun min hawa ƙwarai zawajina ka ha kaga Allah ya ce mun ɗaura maka aure da ita Allah kuma ba shi da mata to ya aka yi Allah ya zama ɗaya da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya aka yi Allah ya zama ɗaya da annabi sallallahu alaihi sallama shi yasa akwai wani daga cikin yan bidi'a da yake bayani akan cewa wai ayan nan ta faɗin Allah da ya ce wa qalu takhadha ar-rahman waladan laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattalna minhu wa tanshaqqu al-ard wa takhiru al-jibalu hadda wai sama da Allah ya ce takan yi kaman ta tsatsage ƙasa kaman ta tsatsage ta kekkece duwatsu sukan yi kaman su nike in an ce Allah na da ya ce wannan ayan ta yi expire tun daga ran da in ya sai zo ya ce wannan ayan ta yi expire wai tun daga ran da in ya sai zo ayan ta tashi aiki saboda wai tun daga ran da in ya sai zo ka taba jin an ce sama da ta kece saboda haka shi in yas zuwansa ya sa wannan ayan ta tashi aiki eh
kira ba da tatsuniya.
in ma baka gane ba billahi allazi la ilaha illa huwa shehu ibrahim wallahi shine abun kallon Allah in ma baka gane ba billahi allazi la ilaha illa huwa shehu ibrahim wallahi shine abun kallon Allah
wai shehu ibrahim inyas shine abin kallon allah saboda haka shi shehu ibrahim yana burge allah ai shine abin kallon allah subhanahu wataala
wallahi in ma ka gane in ma ba gane ba dan a nuna maka al'amarin yadda yake shi da zai zo sai Allah ya shiga komai shekarar da aka haife shi shekarar kuma jirgin sama ya fara yake saboda wai allah ya nuna maka da shehu ibrahim da a cika komai shekaran da aka haife shekaran jirgin sama ya fara tashi
ya fara tashi a duniya wai dan a nuna maka ga katamin ya zo ga mai cika abin ya zo ga mai bude duk abin da ake budewa din nan iri irin wa'annan maganganun a da an aka yi su wallahi sai duniya ta rikice wallahi sai ta rikice to yanzu ba ka ji ne duniya dam an da aula rahmani walada Allah ne fa ya faɗa yace sama da ƙasa ta kusa ta kekkece ta rukunzume ta zo ta haɗe wai dan me an ce Allah yana da da dan Allah duk ranar Lahadi ka ka tara karfe biyu a kare biyu a gidan rediyon Kaduna sai ka ji an ce Allah yana da da saman ba ta ji ne kasan ba ta ji Ina ji to ya kai bata bata rikicin ba an wuce wani an dauke an dauke abu an dauke saboda yawwa wai duk ranar lahadi karfe biyu ka sanya gidan rediyo kaduna sai ka ji an ce allah na da saman tana ji amma bata kece ba kasan tana ji amma bata burgi- bata burma ba albarkacin me shehu ibrahim ya zo albarkacin shehu ibrahim ya zo ne saboda haka shi shehu ibrahim da ya zo sai ya yi sai ya wargaza ayan allah abinda allah ya tsara ma duniyar ma shehu ibrahim ya canza ta Mm. kuma yanzu kaga in dai har mutum yana da hankali yana wannan ɗarikan wallahi da rufa ma kansa asiri bai kamata ya dinga magana ba bai kamata ba bai kamata a ce mutum yana bin waɗannan batattun mutane lalatattu kuma a ce har yana da bakin da zai dinga yin magana in ana maganar addini ba bai dace ba bai kamata ba Mm. shi yasa a akwai wani a cikin garin nan wannan mai kadayyan haƙorin nan wali mai singileti ya yi bayani cewa mafiya yawan abin da abdul-jabbar yake tafiya a kai aƙidansu ɗaya da shi mafiya yawa mafiya yawa ya ce su asha'irawa ne su ma asha'irawa ne su mm, menene a su malikawa ne su ɗin ma kuma malikawa ne bayan kuma ƙarya suke malikanci yayi nesa sun yi nesa ko kaɗan ba su haɗu da malikanci ba ko kaɗan asha'irawa kan dama dai wannan su ne ai dama wannan su ne wai yana so ya nuna mana wai wai saboda su sun fi mutunta annabi sallallahu alaihi wasallam akan kowai akan kowa wai saboda duk yadda suke da Abdul Jabbar akwai yana da masoya cikin tijjanawa sosai amma duk yadda suke da shi wai da ya tabbata ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam wai sun mika shi sun mika shi wai wai akwai wani Abdul Inyas a Kano shi ma da ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma sun mika shi to in kun mika Abdul Inyas da ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam a Kano to ya kamata ka gane shi Abdul Inyas karamin dan iska ne in har da gaske kuna mika mutum ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam to shi Inyas din shi ya kamata ku fara mikawa shi ya kamata ku fara sallamawa ku fito ku ballanta da shi ku fito ku nuna shi ba naku bane ku fito ku nuna cewa shi zindiki ne shi saboda gashi ya tumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma duk da haka fa kuna san shi kuna girmama shi kuna mutunta shi hasali ma kuna ganin ba wanda ma zai samu addini ya samu aljanna in bai bi ta hanyarsa ba abinda kuke ganin kenan to in dai da gaske kuna mika mutum in ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam to ku fito ku mika inyas ku fito kowanne dan tijaniya ya fito ya ce daga yau ba shi ba inyas ya fito ya ce inyas ba nashi bane eh shi yasa nake faɗa ma wasu mutane akwai waɗanda uzuri za ka musu wani shi ya ɗauka tijaniya maulidi ne kawai shi ya ɗauka zallan tijaniya kenan shi ne kawai maulidi wani an ruɗe sa da salati da istighfari da son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma bil haqiqa bil haqiqa abin da yake cikin tijaniya wallahi kafirci ne wanda Abu Jahalin bai irin sa ba kafirci ne wanda Abu Jahalin bai irin sa ba aqidu ne ga sunan a tare wadda wallahi duk wadda ya mutu ya gamu da Allah a kai ya mutu a kafuri kuma wallahi zai shiga wuta ba ranar fita ba ranar fita yanzu misali daga cikin abin da aƙidan tijjaniya take tafiya a kai shi ne aƙidan wahadatul wujudi aƙidan komai Allah ne abin da tijjani ya faɗi ya rawaito daga mai gidansa akan wannan aƙidan shine ibnul arabi la'anatullahi alaihi shine wanda ya fara kawo aqidan wahdatul wujudi zuwa cikin wannan al'umma ibnu arabi ibnu arabi shine yace wai ya gamu da annabi haruna alaihi salatu wassalam wai yace ma annabi haruna ya kai annabin Allah mun ga cikin abin da Allah ya hakaito mana cikin maganganun da kai da dan uwanka annabi Musa kana ce da shi falatu shmit biyal a'da lokacin da ya dawo ya samu mutane sun kuma bautar dan maraki ya kama gemunka da kanka yana ja ka ce ya sake ka saboda kar ya bada dama ga abokan gaba su maka dariya ya ce to na tambayi annabi haruna na ce mishi wani abokin gaba kake nufi ka shin akwai wani abu a duniya wanda shi din ba Allah bane ai in dai ka yarda komai Allah ne to bai kamata a ce kana da wani abokin gaba ba da ya aka yi ka samo abokin gawa bayan kuma komai Allah ne ya ce wai sai annabi haruna alaihi salatu wassalam ya ce da shi har wannan abokan gaban da na ce karsu mana dariya to su ɗin ma Allah ne saboda haka in ji ibn arabi in ji shehu tijjani ya ce ibn arabi ya faɗa masa cewa annabi haruna shine wanda shine jagoransa akan aƙidar komai Allah cewa annabi haruna shine jagoransa akan aƙidar komai Allah wannan ita ce maganin shehu tijjani kaga ku akwai damuwa mai wannan aƙidar mai wannan aƙidar ya ce yana musulunci kuma ya jingina ma annabin Allah annabi Harun bayan kuma Allah yana cewa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu ba wani manzo da muka aika gabaninka face sai mun masa wahayi cewa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai ni kadai Allah ne haka ku bauta mun ni kadai kaga yanzu ɗayan duniya ko dai ka cire annabi haruna cikin manzannin Allah ko kuma ka yadda yana cikin manzannin Allah amma wannan ayan ta sojin anbiya ita yi karya annabi haruna ba masa wannan wahayin ba ɗayan biyu ne za ka ɗauka kaga kuma kowace ka ɗauka a cikin kafirci kowanne kafirci ne in dai ka ce annabi haruna shine wanda ya tafiya ya fara tafiya akan aƙidar komai Allah to ko dai ka yadda annabi haruna baya cikin manzannin Allah da aka baya ci wannan aya ta suratul anbiya wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu ko kuma ka yadda cewa shi din manzo ne amma ayar ta yi ƙarya ba yi ma annabi haruna wahayin cewa Allah ɗaya bane bayan kuma Allah da ya tara ma annabi sallallahu alaihi wasallam manzanni ya musu jagoranci lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raji da shi sai da ya ce da shi was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badu Allah ya ce ma annabi ka tambayi ga manzannin da muka aika nan gabanin ka tambayi su akwai wanda muka taba bashi dama su bauta mu wani abun bauta ko ba bayan Allah mai rahama babu saboda haka in dai har ka tafi akan aqidar komai Allah kuma ka ce annabi haruna shi ne jagoran ka kai to kana nufin ƙur'ani akwai tufka da walwala a ciki ke ta tsare al'aurata ba ta aibe ta mace ne eh ta ɗauka na ta aibe namiji ne yawwa yawwa kaga ka- kaga magana ta fito tunda Allah ya ce falamma wada'aha ko qalat rabbi inni wada'tuha untha lokacin da mahaifiyar na na Maryam ta haihu ta hai- mahaifiyar na na Maryam ta haife ta tace ya ubangiji na haife ta mace kuma ni namiji na yi tsammani wallahu a'lam bima wadat Allah kuma yace Allah ya fita sanin me ta haifa kaga Allah ya tabbatar da cewa mace ta haifa kenan tunda bai kore ba to shi kuma inyas anan sai yace wai ita maryam suranta ne suran mata amma hakikanin ta namiji ne hakikanin ta namiji ne kaga ya kare ta qur'ani sai kuma ya tuhumi annabi sallallahu alaihi wasallama subhanallah da saduwa da ita la haula la quwwata illa billah kaga wannan ishara ce zuwa ga cewa ya kuma tumi annabi da luwadi kenan Allah kyauta Allah kyauta to kaga yana daga cikin abin da aqidan tijjaniya take tafiya akai shine tafiya akan aqidar komai Allah aqidan wahdatul wujud eh aqidan wahdatul wujud wannan shine abin da aqidan tijjaniya take tafiya akai to yanzu abin da kai tambaya shine yanzu me matsayin mai aƙidar komai Allah kafiri ne shi cikakken kafiri a tare da mutum kafiri ne shi cikakke duk wanda yake tafiya akan aƙidar komai Allah kafiri ne kuma a kafircin ma babba cikakken kafiri saboda Allah ce waye laqad kafara allazina qalu inna allaha thalith thalatha waɗanda suka ce Allah uku ne Allah ya ce kafirai ne su to wanda ya ce Allah hudu ne ba wanda ya ce to ina ga wanda ya ce duniya tun daga farkon halittar duniya har zuwa ƙarshe mutane da aljanu dabbobi da tsuntsaye komai Allah ne akwai wadda akwai wadda zai tafi akan aqidan kafirci irin wannan ai in an- in har ka yadda da cewa mai Allah uku kafiri ne ba bai kamata ka jira yan karanta maka aya cewa mai komai Allah kafiri bane kuma shi ne Allah ukun nan sai da fa ya zabo zababbu cikin bayin Allah annabi Isa in ka kafirce da shi kace baka yadda an taba yin wani abu annabi Isa ba ka zama kafiri in ka zage shi sunanka kafiri in ka soke shi sunanka kafiri mala'ika jibril in ka yi gaba da shi ka zama kafiri haka nan na na maryama mahaifiyarsa mahaifiyar annabi isa sai da ya zaɓi waɗannan zaɓaɓɓun sai ya ce allah ne allah ya ce kai da kace waɗannan allah ne kafiri ne kai to a aƙidar mai komai allah fa da fir'auna da hamana da ƙaruna da abu jahalin da abu lahabin da george bush da obasanjo eh, da jonathan duka a aƙidar mai komai allah duka waɗannan allah ne duka waɗannan Allah ne ka koma dabbobi da kare da jaki da alade duka Allah ne a aƙidansa kuma wai a haka wai yana ganin mai Allah uku kafiri shi kuma musulmi yanzu don Allah don Allah yanzu idan aka ce mai Allah uku ya musulunta ya dawo komai Allah don Allah gaba aka ci ko baya aka ci ai ci gaban mai tonon rijiya ne wannan ai wanda ya tsaya uku yanzu ya tashi daga uku ya koma miliyoyi kenan to millions yanzu inda akwai shirka mai sauki wallahi mai Allah uku ya fi sauki akan mai komai Allah in akwai shirka mai sauki fa domin ai inda a ce za a tuba ne bitadrij to ya kamata mai komai Allah ne sai ya sauko Allah uku daga nan ya dawo Allah daya to amma mai Allah uku ya millala ya tafi komai Allah yaushe zai dawo babu ranar dawowa ba ran da zai dawo to wannan ita ce aqidan da tijjaniya take tafiya akai kuma ko da wani ya ce maka su ba haka suke ba to ɗayan biyu ne ko dai bai san tijjaniyan ba ko kuma munafiki ne duk wani duk ɗan tijjaniyan da ya ce maka bai yadda da komai Allah ba wallahi ko dai bai san tijjaniya ba ko munafiki ne shi ko bai santa ba ko mai munafiki ne wanda bai santa ba wannan sashi a gefe eh shi mai yiwa kawai shi ya rudu ne da cewa ana maulidi ne ana murnar manzo Allah ya nuna ya dauka wannan shine iya tijaniya ne salati da istighfari bayan kuma ƙarya ne
eh yawa amma wanda ya san tijjaniya na gaskiya wallahi sai dai munafunci ya dinga ya kuluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim ya dinga faɗin abin da ba shine a zuciyarsa ba amma ya sani cewa aƙidarsa ita ce komai Allah ya sani sai dai yayi taqiya kawai sai dai yayi taqiya a yanzu ɗan anti ba ya fito ya bayyana gidan komai Allah ba a cikin yan bidi'an nan wa kuka taba jin ya fito ya masa raddi wa ya taba fitowa ya mai raddi ya masa martani akan aƙidan da yake tafiya akai da komai Allah cewa ba musulunci bane waye saboda to ya ce a cikin su ma akwai wanda duk wanda ya isa ya kai to yazo su yi mukabala wa ya amsa saboda dukkansu sun yadda cewa aƙidan da yake tafiya a kai ɗin nan su ma da ita ce a tashi ita ce tasu aƙidar yawwa kuma duk abin da zai karanta zai karanto daga littafi zai karanto daga littafi kuma ina muku rantsuwa da Allah wannan aƙidar dan dan ante wallahi ita ce tijjaniya kar ka raba ɗan biyu ita ce tijjaniya shi yasa shi da kansa dan ante yayi bayani yace da yawa yawan karatuttukansa dan Allah in kai mai hankali ne ka daina saurara Mm, ya faɗi cewa in dai kai mai hankali ne dan Allah ka daina saurara saboda karatuttukan da marasa hankali ne a yanzu in ba mara hankali ba wa zai fahimci karatun cewa mutum ya zo garin nan sai aka ki bashi masauki sai ya tafi daji ya je ya zauna a daji har ya mutu a daji gawan ta riɓe ciyawa ta fito a inda gawansa ta riɓe akuya ta zo ta ci gawan sai aka kai akuyan tukuba aka yanka ta to wanda ya ci akuyan da shi ko da kafiri ne shi daga shi har zuwa danginsa na ƙarshe dangin babansa haka zuwa dangin mamansa na ƙarshe ba za su shiga wuta ba bai kar- bai karɓi tijjaniyan ba ya yi niyan karɓar tijjaniyan amma ya fasa niyan kaɗai ya sa ya samu wannan darajar kago ya ɗan tijjaniya shi ka ya sha kwanaye eh ya sha kwanaye eh to ballantana wanda yake da aƙidar ranar alkiyama shi kuma ne tauro da babban riga to in dai har kaga shehu da babban riga da babban riga nan tashi kiyama to Allah yayi ƙarya ke dan Allah ya ce wayi kama bada'na awwal khalqin nu'iduhu irin yadda muka faro halittar a farko haka zamu tazo da ita ma'ana yadda ka zo duniya haka da ka koma lahira wala qad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra Allah zai ce gashi kun zo mana tsuranku kamar yadda muka halice ku a karan farko yaya kowa ya zo duniya ya zo kowa ya zo duniya ne uryanin kowa ya zo duniya ne ba sutura ba komai ba takalmi ba kaciya to haka kowa zai koma ga Allah to in kuma aka samu wanda ya tashi da babban riga to wannan ayan ta yi ƙarya ayan nan ta yi ƙarya sannan na biyu yadda zaka gane shi shehu ya wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine in an bi kan annabawan nan kaf kowa ana neman ceto a wajensa kowa sai ya ce me nafsi nafsi in an zo wajen manzo Allah shi da zai ce ana laha ana laha din me zai yi sai ya je ya fadi yayi sujjada Allah sai ya ce irfa ra'saka sal tu'da washfa tushaffa daga kanka tambaya a baka nema ceton kaga shi manzo Allah sai ya tambaya an bashi sai ya nema ceton kafin a bashi dama shi kuma shehu ya wuce gaban a ce sai ya tambaya kawai da babban rigansa zai zo ya dinga jitan mutane yana kai su shi ba sai ya tambaya ba shi ba sai ya tambaya ba saboda haka manzo Allah ne da bai da daraja zai tsaya tambaya amma shi ba sai ya tambaya ba ɗaya ba kawai zai ta yana kaiwa eh zai ta ɗaya ba ne kawai yana kaiwa Allah ya kyauta sannan cikin aƙidan da suke tafiya akai shine suna tafiya akan cewa shi Allah shine ainu makhluqatihi duk inda kaga wata halittar Allah to Allah ne shine aqidan komai Allah din to amma mafi munin wannan aqidan shine aqidan cewa duk wani abun bautan da kaga ana bauta masa to ka dauka Allah ake bauta mawa Shehu Tijjani yayi bayani cewa yana cikin abin da ya sa za a ba ma mutanen makka uzuri kafiran makka wai suna da uzuri cewa abin da ya sa wai suka kasa bambance tsakanin allan gaskiya da gumaka shine wai Allah ne ya yi tajalli a jikin gumakan ya bayyana a jikin gumakan to su kuma da suka ga gumakan sai suka dauka shine Allah gaskiya sai suka bauta musu saboda haka alahira ma suna da uzuri haka shi yanzu su Abu Jahalin su Abu Lahabin su wannan tsinannun alahira ma suna da uzuri wai saboda Allah ne ya yi tajalli a jikin gumakan su kuma sai suka kasa bambance tsakaninsu da Allahn gaskiya sai suka bauta musu saboda haka su a wajensu zahiri ne ku kuke ganin kamar sun bauta ma gumaka amma ma Allah suka bauta ma ka gani wannan ma ya karaita alkur'ani ya karaita qur'ani kuma yanzu tambaya ita ce tunanin aƙidar cewa Allah yana tajalli a jikin wani abu aƙida ce wadda ta saba wa musulunci saboda ai hujjar ayan da suke kafa hujja ita ita ce ayan da annabi Musa ya nemi cewa yana so ya ga Allah ko balamma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani walakin inzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani yace falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa karra Musa sai ka to wannan ita ce ayan da suke kafa hujja da ita cewa wai Allah yakan yi tajalli a cikin halittunsa to yanzu anan abin da zaka dauka ai Allah da yace fa lam ma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka ubangijinka lokacin da ya tajalli ma dutsen sai dutsen ya niki kaga ma'ana dutsen girmansa ya kasa Allah ya tajalli a cikinsa shi yasa dutsen sai ya niki to idan kundume nan dutse dutsen turi saina ya kasa Allah ya tajalli a kansa ya nike ina kuma ga gunkin da aka sassaka shi da katako a ce Allah ya tajalli a jikinsa sannan shi wannan dutsen fa Allah ne ya halicce shi ya kafar da shi a wajen amma da Allah ya tajalli a jikin shi sai ya yi mai sai ya nike wannan kuma gumakan fa mutane ne suka sassaka su da hannunsu halittar mutane ne to in halittar Allah da Allah ya halitta da kansa bai ɗauki Allah ba ina kuma ga gumaka ina ga gumaka wannan shine abin da wani sai kafa hujja akai wai akan maganan da wannan bataccen yayi alƙarmawi cewa wai in ka gama in ka gan kai mafarki kaga katar raƙumi wai to annabi ka gani wai sai wani yace wai wai sai shi din yace wai manzo Allah yayi tajalli a jikin raƙumi har wani daga cikinsu ya fito yana bayanin cewa wai su wahabiyawa ai sun san cewa abu ne mai yiwuwa Allah ya tajalli a jikin halittunsa ballantana manzo Allah ya tajalli a jikin yan uwansa halittu wannan ita ce hujjansa to yanzu dan girman Allah na farko wanda ya kabanta manzan Allah da raƙumi raƙumi akwai wanda ya zagi manzan Allah irin wannan malam ka ɗauki raƙumi ba ka karanta hadisan manzala ka ga yadda manzala ya bayani akan raƙumi wani ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam anusalli fi marabidil ghanam ya manzan Allah in nazo madaurin raguna tumaki awaki zan yi sallah manzan Allah ya ce eh yace anusalli fi marabidil ibli ya halatta in yi sallah a inda ake daura raƙumi manzan Allah ya ce a'a saboda sharri raƙumi saboda sharrinsa daga cikin yadda raƙumi ya bambanta da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine na farko shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne karimi mai afuwa raƙumi kuma bai da afuwa duk wanda ya san raƙumi ya san wannan ba shi da afuwa ba kuma mantuwa duk abin da aka mai sai ya dauki fansa manzan Allah kuma sallallahu alaihi wasallam man taqama li nafsihi qat ba a taba masa abu ya dau fansa ba wani kuma ya siffanta manzan Allah da hankaka da hankaka wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace akwai dabbobi guda biyar fasikai ne su waɗannan dabbobin ko kana harami ko kana ci ihrami in ka gansu ka kashe su daga cikin manzo Allah ya ambace akwai al-ghurab akwai hankaka a ciki manzo Allah ya ce hankaka fasikan dabba ce fasika shi kuma ya kamanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da hankaka kuma har yanzu a cikin su ba wanda ya raddin wannan maganar ba wanda ya raddinta babu kuma yanzu abinda za ka ɗauka shi ne a idan ka ce annabi sallallahu alaihi wasallama na farko maganar da shi alƙalamawi ya faɗi shine cewa wai in kai mafarkin kaga shehunka to manzan Allah ka gani saboda haka shi shehunka manzan Allah yanzu ya shiga jikin shehunka sannan kai mafarkin kaga katar raƙumi to manzan Allah ne ya tajalli a cikin raƙumi shi ne bayani Allah shi ne bayani a sosai ma ai kai mafarkin kaga katar raguni to ina lillahi wa ina ilaihi raji'un ina lillahi wa ina ilaihi raji'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yake cewa raquni raquni shaydani ne raquni shaydan ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kuma ya faɗa hadisi yace duk wanda ya mafarkin ya ganni in da ya ganni da sifofi na to ni din ya gani kar ya kamanta ni da shaydan kaga in ka kamanta manzo Allah da raƙumi me kai ka kamanta manzo Allah da shedani ka kamanta manzo Allah da shedan kuma ni abin da ya dame ni da su Muhammadawan ƙarya shine har yanzu fa ba wanda ya fito yayi maltani akan wannan magana har yanzu saboda nasu ne kuma shi alƙarmawi din shine fa wanda ya hawo mimbar ranar juma'a yace wai saboda abin da mallamin turazum yayi wai araba Allah ya isa guda 70 tsakanin zawiyoyi kowane zawuya ta Allah ya sa dubu saba'in to ai abin da ya kamata a gaya ma alƙarmawi shi ne shi hujja addini Allah ya sa in guda miliyan ɗari kai ba za ta yi amfani ba ayoyi da ka zo ka karanta ayoyin ƙur'anin kan ma ba su kai dubu saba'in ba bai ka kawo ayoyi dubu saba'in ba aya uku hudu biyar sun ishe musa kuka karanta mana idan ka taɓa jin an ce maka manzan Allah ya yi ta tajalli a cikin rafin ina ka samu wannan ina ka taba jin wannan karatu kuma abinda za ka ɗauka shi ne duk inda suke 'yan tijjaniya ko da kaji suna kururuwan san manza Allah san manza Allah san manza Allah wallahi wallahi tijjani ne a gabansu da inyasi shehunansu ne a gabansu saboda inda za ka fahimci haka yanzu ka ɗauki ƙabiyar malam lawan tirayon ai waɗannan karatuttukan da yake yi ba yau ya fara yin su ba tun fil azal haka karatunsa yake in ka saurari karatunsa na allu'ulu wal marjan daga farko zaka ji duk irin wannan karatutukan yana da dima bid'a amma ba a taba sukansa da ya zagi banza Allah ba sai da ya dauko jawahirul ba'ani yana karantawa laifinsa kenan shine yana karanta mi jawahirul ba'ani to yanzu abin da zaka tambayi dan bid'a shine mu da yanzu ahlus sunna ne idan muka kana karanta littattafan Muhammad bin Abdul Wahhab ko Ibn Taymiyyah ko Ibn Uthaymin ko Bin Baz duk da su ɗan bid'an suna sukan su suna zagin su suna kafirta su amma mu da kanmu muna karanta littattafan su muna kuma tallata musu littattafan su muna kuma nuna musu ƙarya kuke ba kafirai bane su sannan inda za mu ga ɗan bid'a ya ɗauko kitabun tauhid ko usulul thalatha ko littafin ibn taymiya fatwa al-hamawiyya iktida'u siratul mustaqim na ibn taymiya ko ya ɗauko madarijus salikin na ibnul qayyim yana karantawa hankalin ba zai tashi ba sai dai mu bi ka taki bayan taki inda ka fasa da larabci ba daidai ba mu ce ba haka bane inda ka karanta ba daidai ba a biya maka to abin da ya kamata ku yi ma malam lawan kenan yana karanta jawahirul ma'ani sai ku tsaya ku saurari karatun inda ya fassara ba daidai ba ku ce a wannan fassaran ba daidai ba a gyara to in har kuka ajiye maganan karanta jawahirul ma'anin da yake yi kuka soke shi da wani abu ya nuna kun yadda jawabin ma'anin larabcin daidai ya karanta fasaran mafa daidai ya fasara to yanzu kuna so ku soki karanta wanda yake yi amma ba dai soku a karatu ba haka sai ku soke shi da wani abu ta gefe guda to kaga kaga ita kanta ita ita kanta majalisar shura ita kanta majalisar shura tana cikin rudani tana cikin rudani eh ita kanta majalisar shuran tana cikin rudani dakatar da shi daga karatuttuka ba mafita bane kamar yadda muka gani cewa wai an dakatar da shi ne zuwa ya zo ya kare kansa a to wai a wannan kadiyar tashi me abin kare kai a ciki ba wani abin kare kai a ciki ba ba wani abin kare kai a ciki saboda in na zo na kawo abu yanzu kamar misali da na ce in yasi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam shine baban annabi isa to anan ne sai a kira ni in kare kaina saboda tabbatarwa ne amma wanda ya kore kuma me abin a kira shi ya kare kai cewa yayi babu manzo Allah kuma dama abin da yake cewa shine albayyinatu alal mudda'i wanda yayi ikirarin cewa akwai to shine zai zo ya kare kansa shine zai kawo bayani yanzu misali ku da kuka ce an haifi annabi sallallahu alaihi wasallam da kaciya an haife shi da kaza da kaza da kaza ku ne za ku zo ku kare kanku a ina kuka ga wannan karatu amma wanda ya kore ba batun ku cewa ya zo ya kare kai me ya kare kai a ciki ai ku da kuka ce akwai ku ne za ku kare kanku ku ne za ku kare kanku ku da kuka ce akwai ku ne za ku kare kanku sannan in ba rashin hankali ba akwai abin da za ka ɗauka na rayuwa shi ne idan na zo na kalle ka sai na kore maka wata siffa sai na ce wane kaza ba siffanka ba ne saboda dabbobi ma suna da irin wannan siffan wallahi yaban ka ne saboda kokarin wanke ka nake daga siffan da dabbobi ma sun siffanta da shi amma na zo na ce wani kana da siffa kuma dabbobi ma suna da kamar yanzu misali akan maganar haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da kwalli da yace ba a haifi annabi sallallahu alaihi wasallam da kwalli ba don ba wata karama bace saboda ƴaƴan akuyoyi ma ana haihuwarsu da kwalli wannan fa girmama manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam abin da ya kamata ku fara na farko shine ku karyata cewa ba a haihuwar ƴaƴan akuyoyi da kwalli na farko kenan abin da ya kamata ku fara yi kenan to in har kun tabbatar da cewa ana haihuwar ƴaƴan akuyoyi da kwalli kuma kuka jingina mu annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan fa ku ne fa ku zagi manzo Allah ku ne fa ku zagi annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yanzu misali da suka kasa kare kansu anan sai kuma suke yin wani abin da kuma shine zagin annabi sai su ɗauko hoton dr sani rijiyar lemu ko hoton mala ahmad tijjani guruntum sai su saka su ce wai sani rijiyar lemu ko ahmad guruntum yana da gemu bunzuru na da gemu shi ma ba girmamawa ba ce abin da ya kamata ku gane shi ne wannan maganar da kuka yi idan kuka yi wato wannan bayanin to ku sani cewa maganar ta bayan fage fa sukan ya koma kan manzan allah ne sallallahu alaihi wasallama ba wai don su da kuka zaga ba sai don siffan da kuka zaga din siffar manzan Allah ce siffa ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta da gemu siffar manzan Allah ne so in kace wani na da gemu bunsuru ma na da gemu sai a bincika a ga me yasa ya ajiye gemu saboda manzan Allah ya ce ya ajiye to manzan Allah ka zaga kaga kai ne asalin wanda ka zagi manzan Allah kenan asalin wanda ya zagi manzan Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallama kaga wannan wannan ya kamata su su fahimci cewa wanda suka zagi annabi sallallahu alaihi wasallam su ne asalin asalin su ɗan bid'an su ne waɗanda suka zagi annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu muna ga kwanan nan wani a cikin su ya fito yana cewa wai sama kan manzo Allah ne ƙasa kafan manzo Allah ne wai a gabar fuskan manzo Allah ne taurari sunayensa ne rana fuskansa ne dare fushinsa ne duwatsu kasusuwansa ne saboda haka yanzu duk duwatsun nan da ake fasawa a yi titi kashin manzan Allah ake fasawa yanzu duwannan duwatsun da ake fasawa a yi titi kashin manzan Allah ake fasawa la ilaha illallah haba kuma har yanzu ba a cikinsu ba ba wanda ya rajin wannan maganan ba shine abin da zai baka mamaki har yanzu a cikinsu ba wanda ya rajin wannan maganan babu wannan magana ita bata kai a mata raddi ba saboda ba manzan Allah bane a gaban su ba manzan Allah bane a gaban su yanzu wannan kalmomi na zagi da wannan ya jingina ma Annabi sallallahu alaihi wasallam inda shehi ka zaga da yanzu ka ji rubdugu yanzu ka ji rubdugu shi yasa ai ka ga jiya Malam Ahmad Tijani gurin dum yayi lecture tira yau da su sai rike ganin sanarwa wai akwai wasu shashashu a nan wasu ma da su lecture taken lecture gurin dum abin da ya bar dariya shi ne shi malama tujjani shi kaɗai ya tare lakcinsa su kuma ba za su iya mutum ɗaya ba zai iya ba sai an yi haɗin gwiwa saboda haka gan su hudu ko su biyar wai takin lakcin wai gurin tum to ina so mu fahimci wannan cewa mafiya yawan aƙidar yan tijjaniya aƙida ce ta kafirci abinda shehu tijjani ya faɗi wannan maganar tana cikin jawahirul ma'ani juzu'i na farko shafi na saba'in da shida ga jawahirul ma'anin na a gabana ba wai daga waya nake karantowa ba ga nan jawahirul ma'anin yana cikin littafin nan a cikin maganganun da shehu tijjani yake faɗi yana cewa wal mahabbatul rabi'atul amma wa hiya lil kuffari khassa akwai wai karkasuwan kauna da ya kamata a samu tsakanin musulmi da kafiri ko tsakanin wato musulmi tsakanin bayin Allah to yace akwai kauna ta hudu wadda ita kuma ta keɓanci kafirai ne zalla shine fa innahum yuhibbuna Allah ta'ala muhabbatan uluhiyya suna son Allah irin so na bauta lima huwa alaihi min kamalil uluhiyyati wa umumiha saboda abin da Allah subhanahu wata'ala yake wato yake tare da shi na cikin allantaka yace illa innahum mukhtalifuna fi hadhihi martaba sai dai sun samu sabani a wannan martaba minhum man ahabba Allah ta'ala ma'a ma'rifatihim bi uluhiyyatihi kal yahudi masalan a cikin su akwai waɗanda suka kaunaci Allah tare da cewa sun san Allah shine abin bauta kamar yahudawa wa minhum man ahabba Allah ta'ala galaban minhu binisbatil uluhiyyati li ghairihi akwai waɗanda kuma suka kaunaci Allah tare da galati wato da wuce iyaka kamar waɗanda suka jingina sun suna kaunar Allah amma sai suka jingina bautan zuwa ga wani Allah illa annal haqqa subhanahu wa ta'ala tajalla lahum fi tilkal albas li kamali uluhiyyati yace sai dai saboda sai dai matsalan da suka samu shine suna son Allah amma ababen bautan da kuka suna bauta musu to Allah ne ya yi tajalli a cikin waɗannan jikunan a cikin waɗannan ababen bautan fa'ahabbuhu daga sai suka ƙaunaci wannan abin bautan su wa abaduhu min haythu la yash'urun suka bauta masa ta inda ba su yi tsammani ba falaula annahu tajalla lahum fi tilkal albasi wa jazabahum bidhalika tajalli ila mahabbati uluhiyyatihi wai inda ba din Allah ya yi tajalli a cikin waɗannan ababen bautan nasu ba, wanda kuma wannan ya ja su zuwa ga ƙaunar Allah a matsayinsa na abin bauta, ma kanu yalta fito na ila tilkal authan da ba su waiwayi waɗannan ababen bautan ba. Wala an ya lummu laha fadlan an ya abuduha da ba su karkata zuwa gare su ba, ballantana masu bauta musu. fahim muhibbuna lillahi abiduna lahu min haythu la yashurun wai suna son Allah kuma suna bauta ma Allah ta inda basu sani ba ma'ana shine Allah ne yayi tajalli a jikin gumaka sai su kuma suke kallon gumakan kaman su ne Allah da haka sai suke bauta ma Allah saboda kan ji tijjani su kafiran makka su mushrikan yahudawan suna son Allah suna kaunan Allah kuma suna da uzuri na bautan gumakan da suke yi shine wato laifin laifin Allah ne saboda shine yayi tajalli a cikin wato a gumakan su kuma sai suka dauka gumakan Allah ne da haka sai suka bauta mu gumakan amma bautan mu Allah suke yi wannan maganar ka ta nan a jawahirul ma'ani bari mu cike wani abu na karshe da shi duk da abun bai kare ba shine a Shehu Tijjani ya yi wa manzon Allah ƙarya ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana shi yin tawassuli da sunayen Allah kaga Allah kuma ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da kyawawan sunaye zaka ku roki Allah ku yi tawassuli da sunayen Shehu Tijjani kuma yace manzon Allah ya hana shi ba Ibn Taymiyyah ne ya faɗa ba wannan magana tana cikin littafin Ad-Durratul Kharida sharhin Yaqutatul Farida sannan tana cikin littafin alifadatul ahmadiyya shafi na 125 yace a nahani sallallahu alaihi wasallama an tawajjuhi bil asma annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ni yin tawassuli da sunayen Allah wa amarani sallallahu alaihi wasallam bit tawassuli bi salati al fatih lima ughliqa to da me za a yi tawassulin yace to manzo Allah yace mai ya yi tawassuli da salatin fatihi lima ugulika Mm. eh Allah ji kamar Idris Abdulaziz eh yace she wace annabi sallallahu alaihi wasallama shehu tijani yace annabi ya hana shi tawassuli da sunan Allah sai dai ya tashi roƙo Allah sai ce Allah albarman salatul fatih lima ugulika wanda ita kuma wannan salatul fatih man manzo Allah ma bai san da ita ba wallahi wallahi duk wanda yace manzo Allah ya san da salatul fatih wallahi kafiri ne yayi ma manzo Allah ƙarya ya yi ma annabi ƙarya to shi kan shi inyas ɗin da ake ikirarin suke ikirarin cewa wai shine jagoran masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kan shi inyasin ya ce baya son gamuwa da manzan Allah inyas ya ce bayi son haduwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ni na faɗa ba inyas ne ya faɗi cewa wai sun yi magana na sirri tsakanin shi da Allah Allah ya tambaye shi ce ya Ibrahim wai a cikin a cikin maganganun da Allah subhanahu wataala ya masa bayan na karanto farkon bai ce wa hal tara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqzatun wala wa manaman ka ba'dil rijal shin kana ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a barci da a farke kamar yadda sauran mutane suke yi qultu sai nace arju zalika min Allah wa uhibbuhu sallallahu alaihi wasallam yace ina fatan haka daga Allah in ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zahiri sannan kuma in ganshi a mafarki yace amma hal turidu an talqahu in yas yace wai Allah ya tambaye shi kana son gamuwa da manzon Allah qultu inni la uridu yace sai nace bana son gamuwa da shi saboda haka shi in yas yace bai son gamuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ba za su haɗu ba kuma an cewa shine jagoran masoya manzan Allah shi kuma gashi ya ce bai son gamuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan maganar tana cikin littafin jawahirul rasail jawahirul rasail maganar tana cikin jawahirul rasail littafin dalibin Inyas wanda ya tattaro maganganun Inyas ya hada su waje daya ana aka samu wannan magana a cikin jawahirul rasail saboda haka Inyas shi ya ce baya son gamuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ka shaida duk wanda baya son gamuwa da annabi mun barnanta da shi mun barnanta da shi eh baka son gamuwa da manzo Allah kan to mu me ya hada mu da kai mu ai mu ba abun da ya hada mu da kai saboda haka to in dai har da gaske ne yadda in bidiya suka ce wai suna sallama mutum saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to su sallama inyas su tsine mai albarka su tsine matijani albarka dan su ne asalin waɗanda suka zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kun ga duk wannan zaman gaba ɗaya da muka yi duka duka bai wuce zagi hudu ko biyar muka karanta ba to in ka ɗauki jawahirul ma'anin nan ka karanta shi in ka ɗauki jawahirul ma'anin nan ka karanta shi wallahi wallahi za ka tabbatar da cewa tijjaniya ba musulunci ba za ka tabbatar da cewa tijjaniya ba musulunci ba sai sa ba su a karanta shi kuma laifin da mallawan ya musu kenan to matsalan da suka samu shine littafin a kasuwa ake sayar da shi matsalan da suka samu kenan bayan a kasuwa ake sayar da shi ma akwai shi akan net inda suka samu matsala kenan to kuma ban ga dalilin da zai sa ku buga littafi ku kai kasuwa ku sayar in je in sayo kuma ku ce ba zan karanta ba ban ga dalili ba me amfanin karanta me amfanin dauko littafi ai in dai ka san tijjaniya addini ne kuma baka so a karanta jawabin ma'ani to kai tsinanne ne saboda ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka tambaye shi akan wani ilimi kuma ya boye to Allah zai masa linzami da wannan ilimin na wutan jahannama ran tashin kiyama saboda haka inda gaske abin da ke cikin jawahirul ma'ani musulunci ne muna roƙon ku muna da bukatun sa dan Allah ku karanta mana shi in har ba ku so a muku linzamin wutan jahannama dan Allah ku karanta mana shi in kuma ku ba za ku karanta ba to mu da muka karanta shi mu ba za mu yadda mana linzamin wutan jahannama ba za mu karanta shine iya jawabi a da Allah wa muka taba rigima da shi dan ya karanta littafin Ibn Taymiyyah mu kan ma so muke mu gana karantawa wa muka taba rigima da shi dan ya karanta littafin Ibn Abdul Wahhab ai mu so muke ma mu gana karantawa don mun tabbatar gwargwadon yadda aka karanta aka yi aiki da littafin su wallahi gwargwadon ladan da za su samu ku kuma nan kun tabbatar gwargwadon yadda aka karanta aka yi aiki da shi gwargwadon nauyin kasan kuma kun shaida akan haka shi sa ba ku so a karanta shi sa ba ku so a karanta kuma duk wannan abin da ake cewa a cikin jawahir ma'ani akwai kafirci a ciki ai kamata yayi sai ku fito ku ce ba kafirci bane duk wanda ya ce kafirci ne yanzu ku zauna da shi ku kare ba shi kenan ba yanzu mu mun ce Inyas yayi kafirci ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mahaifin Annabi Isa muka ce yayi kafirci kafiri ne ya zargi Annabi sallallahu alaihi wasallam da aikin banza ya zargi mahaifiyar na mahaifiyar Annabi Isa da aikin banza ya shegantar da Annabi Isa ya kuma ta Allah muka ce duka waɗannan kafirci ne in wannan magana ita ce aqidar Inyas Inyas kafiri ne ba shakka sai ka fito ka ce ba haka bane sai mu zo mu zauna da kai ba ba bukatan hayaniya yi hatu burhanakum in kuntum sadiqin amma saboda inda zaka gane abun ba addini bane duk wannan dambar wanda ake zuwa ake tura su je su yi hayaniya yan wiwi wani dan dan dan highway ne kawai ya je ya yi kwalakwalensa kwakwalwansa ta buga shi wai shine wai ya gane wai an zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yanzu yadda zaka gane ɗarika mataci yanzu kaga ai ranar takuta sun kona masallaci a Kano ko da makaranta da gidan liman tambayar ita ce tambayi ɗan ɗan ɗarikan Kano don girman Allah yanzu kaf garin Kano kaf garin Kano kaf faɗin garin Kano ba ku ga cocin da ya dace ku kona ba sai masallaci ba ku ga gidan gala da gidan karuwan da ya kamata ku kona ba sai masallaci saboda coci da gidan gala ba sa cin karo da abin da ɗarika take kai ba sa cin karo ba sa cin karo a yato mai komai Allah ya kona gidan mai Allah uku ai dama rigimansa da mai Allah ɗaya ne a nan rigimansa take ai a nan rigimansa take dan maulidi ya fito maulidi ya rungumi mata ya sumbanci mata an yi ditsiyan da aka yi akan titi ya kona gidan gala da ya kona gidan karuwai saboda dan juma ne da dan jimmai duka abu ɗaya ne duka abu ɗaya ne amma masallacin ahlus sunna anan ne za a ce ku bauta ma Allah shi kadai ku nisanci alfasha ku nisanci duk waɗannan abubuwan banzan to nan ne yake da rigima da su nan ne yake da rigima nan ne yake da rigima kuma har muna ganin wasu wai suna bidiyo wai malaman su wai sun ba su dama cewa in gwamnati bata dau mataki ba wai su ma su wai su su dau mataki da hannunsu su su dau mataki da hannunsu na ji jiya cikin laccan malam guruntun ya ce su ya hakuri kasa dau makami ya ba su shawari kuma ya yi bayani cewa ya ce su ya hakuri ne ba don yana tsoron abin ba don mu muna tsoron abin da za su yi ba eh duk ya maganin gaskiya kenan an wuce zamanin da za a mana cin kashi a kai in kai ka dau makami makamin da kai daga saman makamin ta faɗo maka ba kasuwa ka je ka siyo ba to mu hanyar kasuwa ne ba mu sani ba ai babu inda ba mu sani ba musulunci kuma ya hana ka kafar mu mutum amma ya baka daman kare kai addinin musulunci ma ya ce ka ajiye makami saboda shirin kota kwana wa iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribati wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum musulunci ya baka dama kai tanadin makami ka ajiye saboda haka an wuce lokacin da wani dan bid'a ko wani shashasha a banza dai zai farma ahlus sunna ko ya kashe wani ya tafi a banza an wuce wannan lokacin wallahi an wuce wannan lokacin an wuce wannan lokacin har yanzu su ba su gane sunna ta tafi ba ba su gane ba ai bid'a kan ta kare ai dama yanzu in bid'a bai sai da shi banda maulidi ya abun da rage kenan asalin aqidun ba zai karantu ba ba za su karantu ba asalin aqidun ba za su karantu ba ba za su karantu ba shi yasa waɗanda suke karantawa ɗin sai su dinga faɗa da su bayan kuma sun san shine asalin aqidan shine asalin aqidan ai da kamata yi tunda malam lawan ya muku jawabi ma yana karantawa sai ku ba da shela ku ce alhamdulillah dama ta samu duk wani dan tijjaniya ya zo ya saurara tunda ku kun kasa karantawa to shi ya ɗauke muku ai a word of excellence ne kamata ku bashi yawwa to tun da shi ya fahimci cewa yayi ma'anin ai abin da ya dace shine ku bashi ya karanta mana mu ma mai yiwa ya dari kantar da mu sai ku bashi ya karanta mana ai kamata yayi tunda kuna maulidi kuma littafin nan na Shehu Tijjani ne Aliyu Harazimi ya rawaito maganganun Shehu Tijjani a ciki kamata yayi misali dan maulidin Shehu Tijjani da kuke yi sai ku gayyaci malam lawan ku ba shi wato lamban girmamawa da lamban yabo saboda maganganun shehu tijjani da ku kasa karantawa shi yana bi yana karantawa shi yana karantawa amma kuma wani irin addini ne wannan in ba secret society ba ana ɓoye shi kai mai addinin ka kasa karanta shi wani ya taimake ka yana karantawa kuma kana faɗa da shi to wani irin addini ne wannan manzo Allah kuma bayan cewa ya ballighu anni ku isar daga gare ni ko da aya ɗaya ce to in har ka da sakon manzo Allah ne ka bari a karanta wa mutane mana ka bari a karanta wa mutane Su- kuma su fahimta cewa wannan karanta jawahirul ma'ani fa wallahi yau in yau in Allah ya ga dama ya dauki ran malam lawal yana mutuwa wani zai daura ah yanzu tambayar da zaka yi ma dan bid'a wai ni da Allah tun daga kansu abul fatai ni din dama shi abul fatai kafin mu yi maganar addini da shi tambaya ɗaya nake so in jefa masa ya fito ya rantse da Allah ya dafa Qur'ani ya rantse da Allah ya ce bai shayi shayi ya rantse da Allah ya ce bai shayi shayi ka gana ai ba ilzami na masa ba ba cewa ne yana yana shayi shayi ba ta haddi na jefa masa yadda ni yanzu na rantse da Allah ba na shayi shayi abul fatai ya rantse da Allah ya ce bai shayi shayi muna jiransa ya yi rantsuwa da Allah ya ce wallahi bai shan kayan maye kafin a yi maganar ilimi da shi mu fara tabbatar da cewa kwakwalwansa ba kayan maye a ciki in fa ya yi shiru to alama ce ta cewa ya yarda alama ce ta cewa ya kasa rantsewa eh ya rantse da Allah ya ce bai shan shayi ba zai yi ba ba zai yi ba ba zai yi ba tanzirin waɗannan ne wai- wai su ne malamai a- a a ɗarika ka aika san ɗarika ta zo ƙarshe yayi ta zo ƙarshe irin su wannan wannan ba ƙauyen yaron sha sha sha nan nan ɗan gidan nasir ado musa wasu su ne malamai a ɗarika yanzu irin su junaidu su ne malamai a ɗarika shi junaidu kan ai muka ai bai sai gaya mana shi malami bane dan ya san mun farin sani muka mishi a junaidu kuma ai bai sai gaya mana shi malami bane bari in baka wani aiki ka je anguwan dawaki ka tambayi waɗanda suka san junaidu shekara biyar baya sunan shi anti junaidu anti namiji ana ce maka anti kan meye ne kai namiji ana ce maka anti meye ne kai duk wanda ya san junaidu shekara biyar baya ka je ka tambaya in kuma ƙarya ne shi ya fito ya ce ba haka sunan shi yake ba ya ce ba haka sunan shi yake ba to don Allah don Allah yaushe anti ta fara hawa kan mimbari tun da kake a tarihin musulunci ka taba ganin anti a kan mimbari ka taba ganin da aka ce anti tana hawa mimbarin hudubar juma'a to ana maganar mazaje kuma anti tana magana fi sabilillahi ai bai kamata ba yi bai dace ba bai dace ba ballantana wani ɗan ƙaramin ɓera wani ƙanin shi shi ma da na gan shi shi ma wai- shi- shi- shi ma wai ya fito yana magana akan ƙabiyar ilimi larabci mai kyau bai iya ba larabci mai kyau bai iya ba amma yana magana shi ma akan ilimi to a wan ma ya yake ballantana ƙanin wan ma ya yake ballantana ƙanin ai ɗan duniya ne shi junaidu aida yana karatu a ina a kofar gidan ɗallawan dindas da ya rasu tun da kaga alhaji ya rasu ka a yanzu source of income ya, ya, ya, ya tsaya to sai ya baro wajen sai tura kaninsa kai je ka tsaya a can wajen tun da yanzu ba hanyar da za a dinga samu to kai je ka tsaya a can mu Mm. magana kenan magana kenan mu kuma sai ya zo na anguwan ya same mu anguwan ahlus sunna sai ya zo dai fesa mana guba kuma guban ta ki fesuwa ta ki ta fesu babu kuma yadda aka iya insha Allah Allah ya sa mu wani lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين